بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuri mai tarin alkhairi da albarka na lahadi daren litinin wanda ya dace da 26 da wata na shidda watan Jumadal Ula bayan hijirar shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 45 wanda ya dace da goma da wata na 12 miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatunmu na matnul iziya da muke gabatarwa a kowane mako a wannan rana ta lahadi a wannan masallacin mai tarin alkhairi da albarka na annur da yake wannan unguwa ta makoyar amare a wannan gari na tawa jamhuriyar niger muna fata wa allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala yi muna jagoranci duniya da alkiyama a satin da gabata mun shiga bayani akan abin da ya shafi aikin hajji haka ne wanda mun yi darasi na 30 a wancan satin daga yau za mu tashi darasi na 31 da yardar Allah subhanahu wata'ala mala yace ar-ruknu thani rukuni nabi da yake malam ya muna bayanan cewa aikin hajji na da rukunai da kuma wajibat sai muna cewa shi da rukuni guda hudu kunyo rukunin farin shine al-ihram yanzu zamu shiga rukuni na biyu shine at-tawaf wala hu wajibat kada ce rukuni na biyu shine at-tawaf yin tawafi idan ka ce at-tawaf shine zagaye dakin Ka'aba mai tarin al-hurma da albarka dan neman yardar Allah subhanahu wataala da niyyar bauta mun fahimta ce ma'anar tawafi to yin tawafi na da wajibai ko tawafin karan kansa yana da wajibat abinda dole ne kada ka kuskura ka bar sa a ciki sannan kuma akwai sunan abinda yake sunna ce abinda manzon Allah ya rayu akai sannan kuma akwai mustahabbat akwai abinda an so kai fal wajibatu sittah abin da yake wajibi tilas mutum ya yi kafin ya yi tsawafi ko yin cikin tsawafin guda shida ne na farin assalamatu min alhadathi wal khabath mutum ya kubuta daga hadathi da kuma khabathi ma'ana ya zamanto babu wani taharatul hadath mun yi bayani muka ce shine tsarki na zuciya zuciyar ta tsarkaka daga shirka da minafici ƙwaratul khabas kuma shine tsarki na jiki daga najasat abu ne shafi duk wata najasa afwan al-khabas al-hadath al-asghar wal akbar asghar shine tsarki na na na abun nan na na na na na kari karami wanda yake warware arwala irin janaba janasa da kuma makamancin su shi kuma khabath shine tsarki na zuciya to zuciyarka ta tsarkaka daga dukkanin wani abu na shirka da munafici sada kuma gangan jikinka ya tsarkaka daga najasa ko kuma ko hadasi karami ko hadasi babba hadasi babba shine duk abin da zai sa mutum sai yayi wanka sannan ya samu damar yin ibada mun fahimta shi kuma hadisi karami shine abinda baka yin sallah sai kai arwalla in kai sa malaci na biyu wa satrul awrati da kuma suturta al'aura al'auran namiji daga cibiya zawwa buwawu su ne al'aurar namiji da kuma ce dukkaninta al'aura ce banda huskar tafin tafin hannuwa daga namiji zai zai rihe al'aurarsa ya zama to ba a ganin cibinsa kuma ba a ganin buwawunsa da yake zai sanya horin kyalle ne da kuma mace zama to duk ko ina za ta iya rihewa banda huskar tafin tafin hannuwa malike cewa wa ja'alul baiti an yasarihi mutun ya sanya dakin Ka'aba a hadu hagu gare sa kasa ta hagu gare ka in zaka fara tawafi dakin Ka'aba su ake ka ka sanya shi a hagu kuma ka fadar ka ta hagu ma zaka fiddo ta daga cikin ihram ihramin kun fahimta masha Allah eh bare ce wa tawafu sab'atu ashwatin shi kuma tsawafi zagaye guda bakwai ne dakhilal masjid a cikin masallaci a cikin masallaci dakhil dole sai kai ciki cikin masallacin haramin da ka zo ka kewaye dakin Ka'aba so so bakwai wa khurujul wa khuruj jami'al badni anil baiti da kuma fitar da dukkanin gaba dai sansan jiki daga wannan dakin kada zama to kana cikin dakin Ka'aba ba a tsawafi a ciki sai dai ana tawafi ne a ina a kewayen ɗakin Ka'aba. Mun fahimta? Masha Allah. Malai yake cewa wa salatun raka'atayn aqibahu da yin sallah raka'a guda biyu bayan tawafi. Idan kai tawafi sai ka ida to zaka zo ne muqamu Ibrahim gabe da muka fada kai nafila raka'a guda guda biyu. wannan su ne abin da yake wajibi ka yi amma sunnoni fa guda biyar ne ba da ce wa masunatuhu khamsatun sunnoninsa guda biyar ne almashi shi ne tafiya ana son ka yi tafiya a tafiya ake son ka yi marsh za ka yi wa takbirul hajrul aswad bi fihi da kuma sumbatar hajrul aswad ajin rasu shi na ga wani abu gefen an abu da yake su haka zaga shi tsaro shi ne hajjarul aswad wani dutse wannan dutsen za ka zo ka sumbace sa a sumbata guda guda ɗaya da baki kuma in ba ta yi ba sai ka yi nuni kawai ya wadatar ko fahimta wal in qadara in har zaka iya fishawt al-awwal azagaye da farin azagayen farko da ka fara a lokacin ake son kai wannan in kuma kana iyawa mala idan babu cinkoson al'umma amma in akwai mutane ba a sharanta maka ba dole in babu zaka yi sunna ce ina fatar mu fahimta walamsur rukni al-yamani fi awwal shawtin da kuma shafar shi hajjul aswad sun ba ta shaki kisa ake masa bizu ake masa tsotsarsa ake yi su kuma rukunul yamani su ake ka shafa da hannunka da dama ka shafa idan dama shi ma ta bayar a zagayen fari wattu'a da kuma yin addu'a dama ai ana fara tsawafi ne daga rukunin yamani na ake somawa kuma kai addu'a in ka zo nan rukunin in ka zo rukunin yamani kai addu'a addu'o'i sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai akwai rabbana atina fid dunya hasna wa fil akhirati hasna wa qina azaban nar da makamanta addu'o'i suka tabbata wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam kuma kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati ka nema masa ƙarin wasila da ƙarin daraja da kima a wajen Allah subhanahu wata'ala warramlu lirrijali da kuma sassaka amma take banta da maza kawai til ashwati thalatha a cikin zagaye guda uku a turnukin a turnukin da zakai guda uku na bari to ana son ka dan yi sassaka ai musa sassaka ko me sassaka kai ba kai tafiya ba kuma kai ba kai gudu ba amma wannan da maza kawai ba da mata ba idan sauran tawafin guda hudu sai su yi mi sai su yi tafiya na wayancan kuma sai su yi sassaka fi tawafil qudum a cikin tawafi na biyan bai ni damun tawaf akwai tawafil qudum kuma akwai tawafil ifada tawafil qudum shine tawafikin da in ka zo zawa ka fare tawafin ka na farko a makka tawafil ifada kuma shine wanda sai ka yoji ba rasala da ka dawo ka yi sa shi tawaful ifada ko fahimta daga mutun yayi sassaka wa huwa fawqa al-mashi wa duna al-jarr shine ya dawo tafiya amma kuma bai kai gudu ba shine ram sassaka to wannan sune sunnonin sunnonimi wafi ana son kai sassaka kai addu'a eh sannan kuma ka sumbaci hajjul aswad ka shafa rukunul yamani ka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam salati sai malai ke cewa wa mustahabbatuhu kathira abinda aka so yi kai da yawa ne a lokacin da zaka kake tawafin a wani barin malai ce tarkul kathiri min qira'atil qur'an ana karanta qur'ani amma ba da yawa ba mustahabi ne kaka ja dogon karatu wa tarkul kalami da mabanin zance hira abinda ba zai amfane ka ba ka san akwai wanda har tsawafi sai su yi tsegumi yana da cikin fira a lokacin tsawafi dokar salfi kan tsawafi haka ne kana shi kana gana me fira shine gana tsakanin mutum guda biyu ba shi bane fira kaga amfani da sallula kana tsawafi shi ma zami ya zan surutu kenan ko daga sai alhaji su nisanci irin waɗannan ababen mun fahimta masha Allah maliki cewa wa inshad shi'r da kuma rera waka da rera waka kola ta bege ce ko ba san ka zo kana kana rera waka a harami kana tsawafi an so ka bar wannan abu wa tarku shurbi shurbi al-ma'i illa lil'atsh da kuma barin sharuwa in ba da mejin kishirwa ba in dai ba bukata ba kan maka sharuwa sai ka ida in dai ba bukata ta katkara da kishirwa ba sannan kuma wal yakthir al gharibu min al tawafi baqo in yaje a harami babban abun da aka fi kauna yayi ya yawaita yi shine tawafi saboda ai nafila ko ina zaka yi ko a Nijar za ka iya kai nafilaka a Najeriya haka a Kamaru a Chadi a Alje a ina zuka za ka iya kai nafila Allah shi karba amma mutum ya isa ya ce bari ya tsawafi a masallacin nan duk duniya yana ke yin tsawafi sai dakin Ka'aba tun da shi kadai ne ake yi a can to in ka je ana son ka yawaita shi ubu mutanen mu yanzu ragganci gare su wallahi wallahi ma la'abarar gayin mutane tun zai je aikin hajji ya bai kusan miliyan kinsa hudu amma kuma ya tare da yin sallar farilla a cikin otel zalika huwa al-khusran al-mubin in kana neman asararre wannan to shi ne dan asara kai ka biya kudin ka kaje dan ibada wannan ibadar mutane da dama suna fatar Allah ya nuna musu sun je amma Allah har ya karbi rayuwarsu ba su je ba kai kuma Allah ya baka dama ba ka ba tsirinka ba tunaninka ganin damar Allah da iyawarsa ya kaddara maka tafiya kuma ka je kai wasa ka je ka kare sallar sallar farilla a hotel sai dan karan uban yawo cikin shaguna ka dauke dauke hotuna kana turo mutane wannan musiba ce jama'a na yi ko ba idan Allah eh tafi akwai wanda in ya turo maka hoto yana saudiya baka dora saman istaci ba sai shi kuma kana da yake zage zashi da kana hasada wallahi wai ya dauki hoto ya turo maka kai baka dora ba sai kawai je kamar kana wani to bai so da na so ba to sai mi sai shi mai loka mana tunda bai so da ka tayi ba da haka in mutum ya je bako ka yawaita yin tawafi kuma tawafi in ba an sa tsayari akwai lokutan da tawafi in baka da ihrami baka yi baka yin shi a ƙasa sai sama shi kuma tawafin sama bakakin kadai kai dai na sama to mutun yayi uku ƙasa sama ma hawa na ƙasa na sama duka na ƙarshe hawa na biyun nan kafin mutum ya ƙari ke ɗaya sai kake ƙasa kai da uku eh girma gare shi ko masha Allah kaga to mutanen mu kuma saboda kiwa sai mutum ya yake hidda wannan kyallan ihramin sau kuma ya hawa sama ba wani tsawabin raye ba Allah ya mutu a mutane ko da shi suna nan saboda sun san abin da yake su shi yasa tsakani da Allah ba kowa ba ake biya ma aikin haji wani da ka biya masa aikin haji gwara jika da littafi mai amfani kun yarda ko ku yarda ba eh da ko ya je shi ba shi ba abin ba za shi Allah ya samu wani lafiya malike cewa fa innahu afdalun fi haqqihi min ar-ruku'i wanda yake bako yin tsawafi shine mafi cancanta gare sa bisa yawaita sallar nafila an fi son ka yawaita yin tawafi bisa sallar nafila a ina a harami hukun baita shi yasa kana shiga ɗakin harami ɗakin Allah mai alhurma abinda zaka fara shine tawafi baka ma fara sallah amma duk masallaci a duniya in ka je abu na farin da zaka yi tahiyatul masjid shifa kana zuwa ko su ba da baka yi ba sai ka yi sai ka bawafi saboda muhimmancinsu qala ce wa yustahabu liman jalasa fil masjid an yatawajjaha ila al ka'bati an so da wanda yake zaune cikin masallacin ka'aba to ya fuskanci al qibla mustahabi ne ba dole ba ka kura wa ka'aba idanun ka ga dakin Allah Allahu akbar ai wallahi duk wanda Allah ya baiwa halin tahiya dakin sa ko malam Allah ya taimake shi da wani al'amari mai girma malam fa akwai dubbani mutane ko ince milikan mutane wanda aikin hajjin nan sai su jara ba da labari idan abun a tsaya ayi sentence ne tsakanin wanda suka je aikin hajji da wanda su je aikin hajji ba wanda suka hiyawa wanda ba su je ba su fiye suka je aikin hajji yawa ko ba ma Nijar ko ina hatta cikin Saudiya ana samun musu aikin haji ba a cikin Saudiya ana samun musu har a Saudiya ana samun wani bai aikin haji wata yana kallon a irin ana aikin haji ana ana wa alhazai tambayoyi wani dan Saudiya na musu tambaya ya kusa kai shekara 40 da wani abu bai taba aikin haji ba sai wannan kar kuma Saudiya yake akwai kuma mikaji akwai wanda shekara sa hamsin a maka bai taba aikin hajji ba sau da ɗan kasuwa ɗan kasuwa ne ɗan kasuwa ne ta san akwai a makaci ta kawai akwai wanda su kasuwanci su daga shekara sai shekara da an fara aikin hajji suka buɗa to ana ƙara sun liƙi kuma su ƙara kasuwanci sai wata shekara cikin riba ake sai an shekara da iko Allah eh don haka idan ka zo ka zauna ka kalli ɗakin kaba in kana zaune ana so ka kalli ka kura mu ɗakin kaba din to ai kuma duk inda mutum yake a cikin ta kowane bangare kake kai abu kaba kibla ce gare ka in kana gabas ka kalli yamma in kana yamma ka kalli gabas in kana kudu ka kalli arewa in kana arewa ka kalli kudu ga ka dai ga ɗakin Allah Allah ya nuna mana a inda annabin Allah ya rayu sallallahu alaihi wasallam ya da'awa tsawon shekara goma sha ya shekara arba'in a cikin garin sai da shekara hamsin da uku cikin garin cikin garin cikin garin makka lokacin ya bar ta ya bar ya je madina sallallahu alaihi wasallam mun fahimta masha Allah وتكره القراءة والتلبية فيه كما أن كامتي يوي تكاراتو دكما تلبية أتكنسا كم بوافي قالت الركن الثالث سيركن نأك السعي بين الصفاء والمروة شيء أغت سعي بما لا تهيا tahiya tsakanin safa da marwa wayannan safa da marwa nan asalin yadda aka samo su kamar da hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa lokacin da annabin Allah annabi Ibrahim al-Khalil alaihi salam ya kawo matarsa Hajara da ɗansa annabi Ismail daga ita sai ɗan sai ruwa sai da wani abu na dabino sai ya koma sai ta bisa ke ce masa Allahu amaraka bi hadha lokacin da ya zuta safa tace Allah ne ya umarce ka daga kawo mu nan sai mata ashara tace to Allah ba zai tozartar da mu ba a lokacin kuma ta juyo ya tafi ya sayi addu'a ya ce rabbi inni askatu min zurriyati biwadin ghayra dhi zar'i inda baitikal muharram عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم يا الله نينا زود إيالينا a gundakin ka mai tarin albarka da alhurma ba gina malakin mafa lokacin saboda shine mutum na fara kamar da wata ruwaya ta gaba cewa annabi ibrahim shine wanda ya fara gina dakin kaaba suka ce kuma su ne mala'iku amma kauli mafi rinjayi da mala'iku tafi akai shine annabin Allah annabi Ibrahim al-Khalil tare da taimakon mala'iku don haka abincinta ya kare ruwanta sun kare sai ta taso ko za ta ga ina za ta samu abinci ko abun sha da za ta sha da yaranta kuma ga yaron yana jin yunwa ita ma tana jin yunwa asa in ba yunwa in akwai yunwa ba natsuwa a gani in har akwai yunwa to babu natsuwa wanda sun ya tawo dutsen safa daga za ta ko za ta ga wani bata gari ba ta dawo marwa ta ga kowa ta koma sai ta so bakwai daga nan kuma sai Allah ya shar'anta mana cewa eh mu ma mu dinga sofa musa'i tsakanin safa da da marwa safa dutse ne marwa ma su dutse ne kuma yanzu alhamdulillah an yi hanyar tafiya daban hanyar dawowa daban fa sab'ata ashwat shi ma zagaye bakwai zaka kace ka da alere tur guda bakwai zaka yi yabda bis safa zaka fara da dutsen safa wa yakhtimu bil marwa ya cike dutsen maka cike dutsen marwa in ka fara daga safa ka zo marwa kai daya daga marwa ka koma safa kai biyu daga safa in ka zo marwa kai uku daga nan ka koma safa kai hudu daga nan ka zo marwa biyar daga nan ka je safa bakwai daga nan ai shidda sai kuma ka dawo marwa ka cike na na bakwai wato zai fara da safa ya kare da da marwa kun fahimta masha Allah wa yu'addu al-bad'u shawtan wa ruj'atu shawtan malaci ana sa risahin cewa idan ka zo kada idan ka zo to kai daya in ka komo kai biyu kowanne mai zaman kansa ne kuma ana in ka hau dutsen safa za ka kalli alqibla ka hau mun za ka kalli alqibla kai addu'a daga cikin abin da ya tabbata shi za ka karanta inna safa wal marwa min sha'airillah faman hajja albayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم wannan duk wanda yaje maka ana son yaje wannan hurin ya karanta akwai wani alhaji muna sallah da shi na karanto wani sai ce malam ka tsantar da min cime na ce mun hi ka santa ya ta alhaji eh hakuri hamul hi ko sanna bala ce wala yasihu illa bi taqaddum tawaf ba a yin safa da marwa sai mutun yayi tawafi sai in kayo tawafi da ba idan kayo tawafi ka zaka maqam ibrahim kai raka'a nawa biyu ka zo bi iru zanzan kai mi ka sha ruwa kuma ka wanke kanka eh ka sha ruwa kuma ka wanke gashin kanka sannan sai ka wuce ka zo kai safa da marwa sai an yi tawafi ake yin sa mun fahimta wala yushtaratu an yakuna tawaf wajiban kuma ba shar'anta ba cewa dole sai tawafi na wajibi kusa akwai tawafi wanda ke na wajibi akwai wanda ba na wajibi ba to kana iya ko da shi kai wa yusabu fihi shurutus salah sannan kuma duk wani sharadin sallah an shar'anta a cikin yin tawafi a cikin sa'i tsakanin safa da marwa ghairu istiqbal banda kallon alƙibla shurutus sala a mutum ya zama to musulmi musulmi mai hankali baligi babu nisa tare da shi ya iya bambanta ababe sannan kuma ya gudda najasa sannan kuma yana cikin tsarki duka wannan kuma ya kalli alƙibla yayin niyya to abinda abba a son ba sharanta ba shine kallon alƙibla alƙibla wal maksu ala safa wal marwati wad du'a alaihima da kuma jimawa tsayawa a mutum ya dan tsaya a saman dutsen safa kuma ya tsaya akan dutsen marwa yana mai yin addu'a akai kana kallon ɗakin kaba kana kana addu'a sai ma ce walaysa fi zalika haddun ba iyakance a ce ga minti nawa zaka yi ba ba kayyade maka a ce ga irin abin da zaka karanta ba amma da ya tabbata manzala kanta wannan ayat makaranta ta inna safa kuma yana karanta subhanallah alhamdulillahi alladhi anjaza wa'da wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahda ana karanta wannan a maza ka yi roƙon Allah bukatunka ba zaka ta ga mu Allah amma dai mutane su ji tsoron Allah haka dai dan Allah rage neman kuɗi a dinga roƙon aljanna kuma ana jira da yaje da yaje yana abin da yana ta Allah fulus Allah fulus Allah fulus wani ce masa kai da bi aljanna da mun nema mun nema fulus ba wani bane na kanka ka ta neman kuɗi ibada ce aka ce da kai kokarin kalimi yardar Allah ka samu yardar Allah a wurin ba lai bane dan kalimi Allah ya baka wani abu na duniya amma kuma wani malami ke cewa shi wallahi kunya yake je roki Allah ya bashi kuɗi yana jin kunya da daga hannu ya ce Allah kuɗi ya ce gaskiya kaskanci ne gare sa so da kuɗi su ne mafi kaskancin abin da Allah yake baiwa mutum da mutunan kirki da mutunan banza kowa Allah yana bashi kun fahimta da mutunan kirki da mutunan banza kowa ma Allah yana bashi kuɗi ko ba ka bane to amma ka nemi Allah imani da yaƙini da tabbatuwa akan addini mutuwa ta zo maka kana akan wannan tafarkin ka samu shiga aljanna san duk abin da zaka tara na kuɗi dan uwa nan zaka bar su kuma wallahi an fara lisafa ma wasu magada ka san fa akwai wanda kana mutuwa shi wallahi ya hayi billahi allazi la ilaha illa huwa akwai wanda kana mutuwa shi ya hayi na taba jana ba da labarin wani da ya mutu ya bar tarin dukiya bai da magada sai yan uwansa ta buga buga sai ga sanda bai da kodala amma yanzu ana cinikin gidaje na miliyuka ina ce miliyuka kake tsammanin wai ƙasa da miliyan goma malam miliyuka kaga wanda bai haifa dan Allah lokacin da wancan yake raye bai da komiwa fakiri ne miskini talaka amma wancan yana mutuwa kuma sai ya hayi daga duk abu da zaka samu a duniya kana tarawa kan mutu ya fita zama naka ya zanna magada haka ne ko masu cin gadon mutu zamu zo akai karshen littafin in Allah ya yarda namiji 15 ke cin gadon mutum mace guda 10 ke cin gado idan aka matsi abun namiji guda 10 mace guda 7 banci su duk duniya ba mai cin gadon mutum sai wannan in baka da mai babu kowa sai da sanya cikin mai jimalin musulmi kuma kowanne musulunci yayi bayanin abin da ya kamata a basu zaka ka roki Allah aljanna ya saboda mutuwa zaka yi amma kudin zaka mutu ka bar su amma ta aljanna ce zaka je ka fuskanta in kai abun shiga aljannar wai ba na cika kai da ki Allah kudi ba a'a ka roki Allah ya baka mai kyawu duniya kuma ka roka ya baka lahira amma kada dai ka bai da mu duniya hankali ita kadai tabewa ce wallahi guru istidraki ne game da annaka kai dai kudi ko ɗan mutun yayi kudi kamar kamar karuna ba in kai kudi kamar karuna a sai an waye gari dole akwai wani ba sa son ka fa kuma sai an samu abin da zai gagare ka a rayuwa ba haka bane ai ba komai bane kuɗi ke saya ba komai komai bane kuɗi ke yi mutum nawa yake da kuɗi amma bai da mutunci cikin al'umma kuɗinsa ba sa iya sai maka mutunci cikin al'umma ba ka bane mutum nawa yake fama da rashin lafiya ya tara kuɗi amma abin da yake fama da shi na rashin lafiyar sai ya mutu da wannan rashin lafiyar a kuɗi masu yi amfani mata wannan ɓangaren iya amfanin kuɗi jama'a a duniya abu guda uku ne kawai amfanin kuɗi a duniya guda uku ne ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka hau mai kyau ka auri mata masu kyau ka gina mai kyau ɗai kenan ko abu na bari abu na biyu ka ce maka mabukata suke da suke cikin halin bukata abu na kai wa addinin Allah hidima da su bancin wannan ba sa da wani amfani to amma sai ka iske mutum Allah ya bashi shi bai ci ba shi bai sha mai kyau ba shi bai sa mai kyau ba shi bai hau mai kyau ba shi bai aure mata kyakkyawu ba shi bai gina gidan kirki ba akwai su ko babu su don Allah eh suna da yawa gaske mutum aka ce maka shine ke da wancan gidan in ka tare shi bakin kwaye ga tsammani kare ka da Allah bai gada gidan na kuma dukiyar shi ce amma bai iya sa mai kyau bai iya cin mai kyau bai iya taka mota mai kyau bala kawai in Allah ya ba kuɗi ko kaka yarda abu hudu baka same su ba a duniya kaka yarda a na farin gida don wala na daga cikin jin dadin rayuwar duniya inji manzon Allah Allah ya baka gida yi notaci to kai ma keken gida amma kuma ka ji tsoron Allah ka kai Allah ga naka ka san masu kudin mu sai mutun ya sai kare uku ya gine sai a hido sen ko sen sirtruwa sai a yi dan masallaci a ce Allah ga naka wannan rayuwar hankali ne wallahi sai ramanto inda kajinsa ke ake kiyon kajin su yi masallacinsa girma a'a nemi wuri kai masallaci za ka yi masallaci kuma kai abinda ake cewa masallaci miye ma'anar masallaci jama'a har yanzu mutane su gano ma'anar masallaci na kai wallahi kyawun masallaci da abu guda uku kyawun masallaci ina mutum yana da abu guda uku masallaci da namu nan ne ake a ƙa'ida ta masallaci nan ana karatu duk masallaci ya kwalace ana karatu a ciki dan nan ne makaranta ɗaya kenan ko yana ba da damar za a iya karatu a ciki na biyu akwai gidan baki a ciki ko an yi bako musulmi zai iya raba ya kwanta na uku kuma akwai wurin ban haya akwai dushkin ne a ciki wannan su ake cewa masallacin ne in an yi bako musulmi ya zo ga wurin barci bukata ta kama ka ga wurin tafiya ka bai bukata kana bukatar kai karatu dai ga hurin zamanin amma in cikin buga sai ka hawo mutu ka ce wata uwa duniya in kana jin bawali sai dai ka dan zagaya dukkan bigittuyoyin mutane kun bata su dan cin amana ta kamata a yi tsari ya zama to akwai wannan kazanta ce ba wannan kazanta ce saman hanyar musulmi ana cutar da bayin Allah Allah ya dace da mu to wannan abu na fari kenan gida in Allah ya ba kudi ka samu ka kera ma kike gida eh ka more abu na biyu wallahi ka dinga cin lafiyayyen abinci da zai taimaka maka wajen tagi cikin dare kana kiyamul lil dan kiyamul lil da yuwa malam ba ta yi da ko ta nahari ba ta yi da yuwa ba ta kiyamu ta taleli ka ci mai kyau ka sha mai kyau kuma ka tashi cikin dare kana kana ibada ko wani alhaji yana birge ni wallahi Allah ya taimake shi da kokarin azumin nafila wallahi alazim alamis juma'a alamis litinin ba ta wuce sa daga bai azumi to bai da lafiya tsuwa amma yana kokarin wannan ibada yana birge ni sai duk mun kasa amma ga na ci mun cizo da shi yana yi kuma ga kudi an aji billahi ya tara kudi kamar su kamar su ta kansu kuma ga ibada ana yi daga to shi kuma ibadar da irin wannan in baka ci kana koshi wahala ki akwai matsala sai ga jama kanka wata ulsa kuma kudin maganin shi maka wuya abu na gaba in Allah ya ba kuɗi ka samu abin ka samu abin hawa lafiyayye malam abin hawa na kecere ni duk mai magana yayi magana ka nemi taimakon Allah ciki ka samu abin hawa akan manzalaci abu guda hudu daga cikin jin dadin rayuwa duk wanda ya samu abu guda hudu annabi ce ya samu jin dadin duniya ababe guda da kusa cikin rashin jin dadin rayuwar duniya halaka ta duniya daga cikin annabi ce ka samu mace ta gaci shi yasa daga cikin ka samu abun hawa na hudu cikin ababen hudu da na faɗa malam kawai ka auro mata santala santala e ka daidaita ko fahimta ba idan ma yi abin da yake aure su ko to kuma gashi daga suka ciki kawai hudu suna birga ka wannan ka auro doguwa fara fara baka muke suna kafe ole ko ka auro gaje ka tara ka tara hudu eh to kai kai kai kai kai hadi wallahi alazim lokacin da ka san kamo da dukiyarka ba ga bane duk wanda Allah ya ba kudi wa ga abu guda wanda kai wasa gida gida mai kyau dai kenan ko cin abincin kirki biyu kenan ko abun hawa na kwarai uku kenan na hudu kawai ka samu mata lafiyayyu eh ka za akwai wanda ba su da lai kawai ka diba ka wara ka tsaya ka tantance ka samu mace dan wallahi akwai mata da kana da ka samu mata talaka mace billahi alladhi ba ga wani na rata Allah ya bai wuta hita shan mai akwai matan da su yi bai wuta shan mai ba ga wani daga talaka sai dai sai dai kalla sai dai kalla daga nesa to alaji kawai Allah ya baka kawai ta gota ina ka dauko ka hada ne suka ci gaba ka ci gaba da manzon Allah salati sallallahu alaihi wasallam ba shi rayuwa kenan kana mutuwa duk abin da ka mallaka wallahi ya fita zama naka kuma na ta sha faɗa kulwa da kyawu wai kun taɓa lura cewa gidan mai kuɗi ba a sa tazarar iyali ba ku gano ba ko? ma'ajar ko ba gaba ne gidan alhazai ba a sa tazarar iyali wani fulaminki ku dubbe aiki ta fa ku tawa a duk bega ba shi aiki ta ba ku lura ba gidan mai kuɗi ba a tazarar iyali a ce yaro sai ya shekara biyu cikin na uku a ya samu masa ƙane ina duk shekara duk shekara ba ga wale sau da kullum da ake alayi zai mutu a ciganin alayi shi ga sa'ihu ake wa wallahi ga sa'ihu ake gidan masu Allah ga sa'ihu ake ku kulura ba Allah ka ba mu masu albarka duniya da alkiyama ba mu ra barta sai gaske amariya daga shekarar ta shekara uku amma ta kai diya uku amma kai da mata ka shekara ko tallaka kuma ɗaya ɗaka guda ne har tana ganin bai kamata a sa masa na mabiyu ba saboda baka da kodala yanzu wala ka gaza ka wallahi baka bane damun duk abin da su maje suke ta koya wa mutane ana zancen Islamic family a satazar iyali akan talaka ne yake karewa wanda bai da kobihi shi ne ake wa zancen Islamic family amma wanda addabo ta gaske wacce ta dan kwana biyu amma kuma dole sai ta haihu nan da aka iskiya ana dozi gidan alhaji aka iskiya ana dozi sai alhaji ya tara mata ko ta haihu dozi kuma fa sai ji da saura ta ya kamata yi sabon zubi wallahi sai a hidda wata a kawo wata shi yasa galiban mata alhaji suke haƙuri da alhazan ba alhazan baki haƙuri da su amma talaka shi ke haƙuri da mata ta ba mata baki haƙuri da shi talaka shi ke haƙuri da matarsa ta bata mai da rai ba ta haƙuri ya ce Allah ya fice zuciya kira ki da dai amma alhaji a shi kawai abin da ya dauki mace kawai kamar riga ce yana ke soya masa lula ko shet haka zai iya canza ki kodi yaushe shi yasa wallahi alazim ku ji da kyau wallahi ba mata masu more rayuwa da jin dadin zaman aure kamar mata talaka tafi kowa more aure a tsaya an nawo mace soyayya daman daga dan bariki sai talaka kaga shi dan bariki dalili saboda bai karawa shi da shi mijin mace guda ne a shi dan bariki mijin mace guda ne galiban ɗan bariki haka ne cikin funksionar goma da kirka samu biyu masu mace biyu duk guda guda ne kuma an shekara goma sha sha da mace guda akwai wanda ta wazo mai ce malam ce malam a sa ni addu'a ce ake yi ce malam yana so ya gawa matarsa zai zai ƙara a sa shi addu'a da ce shi gawa mace za a za a ƙara aure ma har da wata addu'a ake yi akwai wallahi muna zo muna fi da wani yake cewa yake tambayar wani abokin su ce wai kai wani dan Allah za ka ƙara aure me kace matarka shi yana son ya ƙara aure Allah ya bashi har hanyar ƙarawa da ke dan bariki ne hanyar duka an toshe amma ba su sai da ta soyayya fa da waje zaka ta iya soyayya ta yariya kuna dan fita shopping a ta restaurant a ta place public a nan zauna dan huta a ta ladin duk hankalin ta bai tashi amma da ka ce maganar aure to ka ko zance damun shi kuma talaka saboda bai da kodara ce za ba ta tunanin karawa ce za kullum akwai wata addu'a da talaka mata talaka suke yi ya kamata ya musu asiri tsoron Allah Allah shi bashi inda yake wannan wannan hawa wallahi akwai da ita san dai maka addu'a zaka walwale dan ka karo sai dai ka kai da kuma ta talaka wannan musiba ce a ba ke ma ke dan more ka jinga da aka ci da Allah gidan makota ki ma ki bari Allah ya buda ki samu ki cika ji ki ci zabi in an ka uku ma ai baka kira su zauna ba e kowace ta ta tafi da ta ka taba ganin alaji ya ƙara aure an tsara gunguni ana ta rikici ka ta ganin mata alaji ta yi yaji ta yi tashi ta ta gidansu kai ne talaka a maka yaji wallahi na ba su yaji ina ba ta yi ganin take akwai sumuni akwai ɗaya cikin takwas kin nan nata shi Allah wallahi jama'a kowa ya tashi zuwa neman kuɗi wallahi mu yi karatu mu nemi kuɗi eh kawai a dage zuwa karatu kuma a nemi kuɗi dan yanzu tarbiya ma maka da kuɗi ko akwai wayari Allah ya dace da mu kuma gidan talaka ne kawai mace take bada armi amma gidan mai kuɗi mace ba ta bada armi ku lura ba duk gidan talaka mace take bada aure galiban cikin gida goma na talakawa gida tara ko takwas duka mata ke aure da arwarwa amma alhaji gidan mai kudi shike ba da aure in yi magana ya ce ya aure shi yasa su yesu ba zan taso ya ke ba ki gani kina so in gaji an ce ana so ɗaya talaka ce ta ce ai ta ga wata take so wata ta ɗaure wata gindi saboda baka da kolala amma gidan mai gida gidan mai gida mai abun kansa a shi ke cewa ya haɗa wancan da wancan kuma wallahi ta zauna ba ga bane Allah ka rabu da talauci talauci bai ba la akwai ni arama da je tambayar aure gidan wani sai aka ce ka san yanzu hajja ta ta yi mai sai ta dawo ta ce wallahi baka da baka da gidan aure ka nemi ka nemi mata aure dan rikici ma zai hada ku a ce sai hajja ta zaka kuma ka ta kalwala kyawu masu kudin nan suka baka diya to in ba kai ka zamanto wani sa kayan ka mota ba cika rabuwa ba ba haka bane duk alhamdu ka santawa ka gaya min da ke da kwai zawara zan jimni ashi ko ba a rasawa ɗaya ɗaya ku amma galiba in suka baka yari aka aurar da ita ku ta da shi gidanta sai mutuwa haka ne amma gidan talaka da ake zuwa na dawowa saboda kusan me matsalar saboda ba owa wake jerin al'amarin mace ke jere damun kashi kashi 75 da rayuwar rayuwarta da ɗiyanta take dauke da shan cikin kanta da ɗiyanta ba abin da zaka ce mata magana kenan fa kawai Allah karama da talauci Allah ya da karama tsakanin gabas da yamma Allah karama mu da shi haka mu yi gabas shi yamma eh talauci shi yamma mu yi gabas Allah ka datar da mu ai malamin baka da kudi ka shiga tarawon ga zamani wallahi babban abun da ya kamata kowa ya maida ba hankali karatu da neman kuɗi dan tsira da mutuncin kanka kai talauci ne kai bayan ka zo tambaya aure yaya ce maka tana lakwal wallahi ba haka bane ka taba ganin alhajin da yazo ya bake da ya wuce a ce wata lakwal take ka taba ji alhaji da bai wuce yana zuwa zance a ce mai lakwal take tsakanin ko da Allah ni ba ban sani bane na dai san masu diya suna da kul suka bari akwai na har an je jami'a ta haƙura ta bari akwai da tana turazem ta bari akwai da tana tirna ta bari akwai da ma ta ƙare ke karatun kuma ta daga ta ida AN ko wata lakul ta daga ta zauna yau da ba mu yi ake bukata ba kuɗin ba ne kawai sai a ɗauko mata mota irin mota gada mata suke danna suke taka yanzu me sunanta eh akwai wata mata da suke yanzu suke dan yanzu garin nan su tafi yawa ta mata ce eh ba eh ba ita ba akwai wata tana nan eh bancin laxis ban eh a ai karaman ai karaman madaidaiciya korula eh ba haka bane biyo sai a ɗauko mata korula kawai ta zamna kada man ga mai gani ta zo ta yi tit a musu kuma ta ga suke so ta yi tit a buɗe mata su da inda za a nuna isa shi kenan kawai in kuma za ta ce kaso kaso za a dinga zama lafiya Allah ya samu wani lafiya Allah ya jama ko a shi ta zuwa neman kuɗi Allah kuma ta karatu to da ka je maka ka ɓata lokaci wajen neman kuɗi ka nemi Allah ya datar da kai ka mutu da imani kawai duk abin da ka mallaka a duniya ya zanna su hajjiya kuma a raba musu tadibi wani saurayi wanda yake ka kyawo wani mai ƙananan shekaru kuma ta aure shi ta kuma cin duniya da tsinke wallahi lazim ba ga suke tafi yanzu yanzu duka zaware zaware na masu mun abin da yake ta nemi ɗan yaro yaro shekara 25 shekara 30 kawai ta ta saya mai gida ta saya masa mota a ba sa jari kawai a saya masa shaddoji sai wata yana bai sai da tuwahi bai mima da tuwahi ba kullum uban uban sai yake sanyawa ga takalmin nan ta ɗarfi ta riƙe masu kan maciji kawai haraka tana yau tana kano gobe ta ta dubai shi kuma an mashi gida da yara shi na sai musu kush shi gina ta ba eh Allah ya samu wani lafiya mana yake cewa wali ya hazar mimma ya fa'aluhu ba a tsohon min aljari min asafa ilal marwa ku nisanci abin da wasu suke yi daga cikin gudu tsakanin safa da marwa in za a zo safa a ruga da gudu wa inna ma yusra'u ar-rajulu duna al-mar'a maza suke ke yin sauri banda mata suna yin sassaka ba gudu ba yake yi banda mata shi ma akwai wurin da yanzu in ka zo an sa danjoji guda biyu tsanwa da da ja in ka zo nan zaka dan yi daga wannan daja zuwa wannan daja zaka ruga zaka dan yi sassaka hukum baita bainal milain al-akhdar al-akhdarain abin nan ne vert kular vert aka sanya daga nan zawa can daga danja to dan zaka dan yi dan sassaka shi ake bukata kai walora mala fi jami'i sa'ihi ajza'ahu da mutum kuma zai sassaka duka tsakanin safa da marwa to ba lahi ya wadatar maka ba kai lahi ba amma wa qad asa sai dai ka muna na ba kai da aka so ba wa kaza wa kaza law lam yarmul bil kulliya kuma a ce duk ba kai sassakan ma baka da laihi ba sai ar-rukun ar-rabi rukuni na na hudu na ƙarshe al-wuquf bi arfa tsayuwa a arfa shine in kun kwana a amina da safe sai ku zo ku huce ke arfa zaka kwana amina ku sallar subahi sai rana ta fito sai ku kama hanya zawwa arfa idan ka zo arfa ana son ka tsaya jabalur rahma nan annabin Allah ya tsaya sallallahu alaihi wa sallam kuma za ka yi wuni guda anan za ka yi azahar da la'asar jamu ta tsibirin ta'akhir ka jinkirta azahar ba za ka yi ta ba sai gaba la'asar za ta shigo sai ka hada haka za ka yi za a yi kiran sallah guda da kuma iqama guda guda biyu ko ta sallah za wata iqama to nan ana son ka zo ka tsaya kuma arfa kusan kamar shine aikin hajji ma baki daya rukuni daga cikin rukunin aikin hajji kun fahimta wannan tsayuwar sunna ce ka tsayu tun ketowar har zuwa faduwar rana sai ka faduwar rana kamar wannan wuri kace musdalifa daga nan kawai ka kokka ka gangara sai kai kai musdalifa kaje mash'arul haram ina ba ta mun fahimta shi ma zaka kwana anan kafin fitowar rana kai komo mina kai jifa sannan kuma ka je maka kai tawafi sannan kuma ka dawo ka ci gaba da jifar ka kuma kai jifa gaba da kwana ku sannan ka je ka sauke ji kai tawafi sannan kuma ka dawo ka aske gashin kanka bayan kayi yanka ranar ranar 10 da watan Zulhijja wannan shi ne tsagai tsawaquf bi arfa to kuma arfa rana ce mai girma a a tarihin musulunci ba a tace yawmul hajj akbar duk duniyar musulmi kowa sai ya haɗe da duk duniya aikin haji kusan shi ne ake yi lokaci guda amma tsawafi kowa sai lokacin da ya zo ne sa'ayi za ka yi shi lokacin da ka zo amma arfa za ka taru ne za a haɗu ne a nan ana taɗuwa mun fahimta to kuma akwai alkharai da dama wanda ya je arfa shi ba zai yi azumi ba za ka dage da addu'a Allah da kansa iji manzon Allah yana saukowa a rana da rana kirikiri a duk wurin a kwanakin shekara ba radda Allah yake saukowa da rana saman wannan sama ta duniya sai ranar arfa da kansa Allah yake saukowa cikin sama wannan shi da mala'iku sai Allah ya kalli duk taron al'ummar da ke nan sai Allah ya tambaye mala'iku mi suke nema ce ma Allah suna son aljanna kane suna neman suna roƙonka aljanna suna roƙonka ka tsare su da daga wuta sai Allah ya ce ko rubuta an ba su eh an ƙari to wanda bai je ba shi kuma sai aka sunnanta masa yayi azumi tarar an ramar ta sallah babba ko sai mutun yayi azumi wannan azumi yana karkare zurbin shekara nawa shekara biyu ane ba sai ta wuce shekara ta wuce da shekara mai zawa duk abin da kai Allah ya yahe ba saboda azumi dalilin azumi guda ɗaya na ranar ranar arfa mun fahimta wannan shi ne rukuni na na nawa na hudu malai ke cewa a lailatar nahar a daren daren suka ana washe garin suka kenan ko walwukufu rakiban afdal son samu ne ka tsayi sama abun dabba ka tsayi zai ba ta da dabbobi ko biske dokar mutane daga daga mina zawa arfa wasu kuma suna tafiya ne a ƙasa akwai biskini da suke kai mutane to tsayuwa sama abun hawa shine afdal inji malam illa an yakuna bi badabati hu uzur sai in dabba ta da wani uzuri ko da mun to ba ta lafiya ko ba ta yi jure wannan abun wal qiyamu afdal min al julus tsayuwa kuma yafi zama in ka gaji ka zauna in ka huta kuma ka tashi to me ake yi ana karatun qur'ani ana istighfari ana salatin manzon Allah ana addu'o'i duk abukata ka tarubin Allah a wannan hore wala yajlis illa li ta'bin ba a zama sai in ka gaji in dai ba ka gaji ba to kawai ka zauna wal wuqufu naharan ma al imami wajibun tsayuwa da rana tare da liman wajibi ne yujbaru bid dami idza tarakahu in mutun ya bar wannan tsayuwar kuma yana da ikon yin sa to sai dole sai ya zubda zubda jini sai yayi sai yayi fidiya kenan ko wallahu ta'ala a'lam kuma ne ya kamata mu kwana ko zamu yi umara na'am ba za mu yi umara ba minti nawa shidda amma ida shi sai zaba eh lokaci yayi to shi kira sai mu tsaya kenan a haka sati mai zawa in Allah ya kaddara sai mu dora akan bayani kan umara da kuma ziyarar dakin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma irin ababen da ake son mutun ya gabatar a cikin wannan masallacin ko wannan garin ma baki daya Allah subhanahu wataala muke roko duk wanda bai samu zuwa ba Allah ya kaddara musu tafiya Allah ya sire mu kowa hanyar tafiya dakin sa bai subhanahu wataala kuma wanda suka ji Allah ya karba musu Allah subhanahu wataala ya dace da mu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته